بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس في الاعتكاف وحقيقته اللب في المسجد للعبادة على وجه مخصوص وأقله يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وهو من عشرة أيام وهو من نوافل الخير الباب الخامس في الاعتكاف باب نبيار أتكون وانا littafi namu ne albarka zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da itikafi idan aka ce al'itikaf shine albulazama wato lazumtar abu mutum ya dukufa akan aikata wani abu ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم إذ قال لإبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون من قال دجو وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود wato al'ukuf shi ne mulazamatu shai'i dukufa a kan abu sawa'an wannan abin mai kyau ne ko kishiyarsa ne ko marasa kyau ne ana ce da shi wato al'itikaf dukufa a kan abu kaga su waɗancan allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja wasu nabi bani isra'il bahara wato muka tsallaka kogi ga 'yan bani isra'il fa'atau ala qaumin sai suka je hucewa ta wajen waɗansu mutane ya kufuna ala asnamin lahum suna dukufa akan waɗansu gumakansu suna bauta musu mun gane da kyau wa haqiqatuhu al-lubuthu fil masjid wato haƙiƙanin itikafi a yare na musulunci shine al-lubuthu fil masjid zama a cikin masallaci lil ibadati saboda bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ala wajihin makhsusin akan huska wanda take a barke banta ya zamanto shi wannan mai itikafi din ya zauna a cikin masallaci zaman da zai a cikin masallaci ba dan ya rasa gurin zama bane a cikin gari ba dan ya rasa gurin da zai tare bane a cikin gidaje a'a zai zauna ne a cikin masallacin nan saboda bautar Allah bautar ubangiji subhanahu wata'ala ma wanda ake yin ta a cikin masallaci ba kowace bace take da alaka da shi mai itikafi akwai da bautar da ibada ce amma kuma wannan bata shafe shi ba idan ya zamanto a masallacin nan akwai wani malami wanda yake muhadarat a cikin wannan masallaci to wannan ba umarce shi da ya je ya zauna dinga saurare ba akwai ibadar da ta shafe shi shine karatun alkur'ani azkaru da sauransu amma abin da ya shafi mutala'at ya doki wannan littafin ya karance ya doki wancan littafin ya karance wannan bai shafe shi ba mun gane da kyau wa aqalluhu yawmun wa layla wato mafi karancin itikafi shine itikafin da ya kunshi ne ɗaya da kwana ɗaya yini ɗaya da dare ɗaya wanda wannan shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya zo wajen ma'aiki yace kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan wa fi riwayatin yawman fil masjid al haram qala fa awfi bi nadhrika Abdullahi dan Umar yace mahaifina Umar dan Khattab ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na kasance na yi bakance a lokacin jahiliya zan yi itikafi zan dukufa a cikin masallaci saboda bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala tsawon dare ɗaya ko yini guda ɗaya yanzu kuma ina cikin musulunci ina musulmi kaka wannan bakancen da ne a lokacin ina cikin jahiliya sannan kuma ba ina musulmi ba Allah ce da shi ka cika da wannan bakancen da kai wa akmaluhu ashratu ayyamin mafi cikar itikafi sune kwanaki goma kwanaki goma wannan shine mafi cikar itikafi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance a cikin kowane Ramadan yana yin itikafi na kwana goma a kowane Ramadan yana yin itikafi na kwana goma amma a shekarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa a cikinta ya yi itikafi na kwana ashirin kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira da hadisin na Aisha radiyallahu anha da waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa hawa min nawafilil khair itikafi yana daga cikin nafilfili na alkhairi yana daga cikin ayyuka wanda idan bawa ya yi su yana ƙara samun kusanci a wajen mahalicinsa idan bawa ya yi itikafi yana ɗaya daga cikin nafilfili wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin hadisi kudusi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه nafil fili wanda bawa yake aikatawa ba zai gushe ba yana ta aikata su yana mai neman kusanci zuwa ga mahaliccinsa Allah ta'ala ce har dai in so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha mun gane da kyau نعم وله أركان أربعة الأول المعتكف وهو كل مسلم مميز يصح من المرأة والصبي والرقيق
وله أركان أربعة to itikafi yana da kai ginshikai guda hudu sai an samu waɗannan ginshikai sannan kuma itikafi na musulmi yake cika al'awwal al-mu'takif rukuni na farko shine al-mu'takif shi wanda zai yi itikafi din ismul fa'il kenan ko bi kasril kaf kafun ayi mai wasali kasa al-mu'takif wanda zai yi itikafin dole ai sai an samu mahallu shahid din shi mai itikafin wane ne wanda yake yin itikafi malam yace wa huwa kullu muslimin shine dukkan musulmi dukkan mutumin da ya amshi suna na musulmi yana inganta ya yi itikafi mumayyizin sannan kuma wannan musulmi ya zamanto mumayyiz ne mai rarrabewa ne tsakankanin kyakkyawa da kishiyarsa ya fahimci addini na musulunci ya san idan bawa ya aikata laifi Allah ta'ala zai iya mai hukuma ta dalilin laifin nan da ya aikata idan bawa ya yi ta'a ga Allah Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna ko da ba baligi bane zai iya yin itikafi mun gane da kyau mumayyiz shine wanda idan aka ce mai jahannam ya san abu ne wanda yake mai girma idan aka ce aljanna ya san abu ce wanda take abu so ko da dan shekara bakwai ne ko dan shekara tara ko dan shekara goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko murahiki za su iya yin itikafi kuma khasatan kuma wanda yake baligi ne fa yasihu min almar'ati was-sabiyi war-raqiq itikafi yana inganta daga wajen mace mace za ta iya yin itikafi kamar yadda Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan ثم اعتكف أزواجه من بعده ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin itikafi na kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan sannan kuma iyalansa suka ci gaba da raya wannan sunna ɗin bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala ya yi wafati wasabi hakanan kuma itikafi yana inganta daga wajen yaro yaron da bai balaga ba shi ma yana iya yin itikafi saboda ya tabbata a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu akwai sigarus sahaba wanda sun yi itikafi warraqibi sannan kuma bawa shi ma yana iya yin itikafi na'am الثاني الصوم فلا يصح بدونه
الثاني ركني نبيو daga cikin rukunai na itikafi as-sawm azumi fala yasihu bidunihi itikafi baya inganta ba tare da azumi ba wato wannan mas'ala ce wanda take khilafiya tsakankanin malamai na musulunci a akwai malaman da suke ganin cewa laisa alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu ala nafsi hadithan Abdullah ibn Abbas wanda al-Imam al-Hakim al-Nisaburi ya kawo shi cikin al-Musaddarak ala sahihain zala ya ce ba wani azumi na dole akan mai itikafi sai dai in ya dora wa kanshi zai yi azumi amma dai azumi na wajibi ba dole bane a kanshi wannan shine abin da abdullahi dan abbas da waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka tafi a kai amma na na aisha iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalam tana ganin cewa itikafi baya inganta sai da azumi wanda wannan shine asar ɗin da al-imam abu dawud da waɗansu daga cikin malamai suka kawo a cikin littattafansu أنا عائشة رضي الله عنها تتي السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا لصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع أنا عائشة رضي الله عنها تتي السنة جميع اعتكافي شيني kada ya je gaida marar lafiya ka gaida marar lafiya ibada ce amma bai yi tikafi ba umarce shi da ya fita bai tafi gaida marar lafiya haka ba zai tafi ba raka gawa ɗan uwan shi musulmi abokin zaman shi makwabcinsa ya rasu ba zai fita ba daga masallaci ya tafi aje a mai sallah a raka shi sannan kuma wala ya masu mar'ata ba zai kusanci mace ba iyalinsa ta kawo mai ziyara ba zai shafe ta ba sannan kuma ba zai fita ba daga masallaci saboda wata bukata daga cikin bukatoci na bil'adama sai dai bukatar da dole ne sai an yi ta irin mutumin da yana jin bayan gari idan ya ce a cikin masallaci zai bata masallaci ne da haka sai ya tafi ban daki in ya zamanto wannan masallacin ba ban daki a bangare ɗaya daga cikin harabobi nasa babu laifi ya tafi wani gida ya biya bukatar shi sannan ya dawo saboda wannan bukata ce ta dan adam wanda dole ne ko yana jin bawali ko yana so yi wanka saboda ya ji sanyi ko kuma guzurin da ya zo da shi ya kare kuma ba wani wanda zai so mishi ba da ya fita ya je shago ya siyo wannan duka babu laifi saboda ni ma labudda min kuna wannan ana aisha ta ce wala atikafa illa bi siyami itikafi baya inganta sai da azumi sannan kuma wala atikafa illa fi masjidin jami'in itikafi baya inganta sai a cikin masallaci wanda yake jami na juma'a in ya zaman to mutum ya ɗauki adadin kwanakin da juma'a za ta riske shi a cikin itikafin nasa wani na'am الثالث المعتكف فيه وهو المسجد فلا يصح في غيره
الثالث sai kuma rukuni na uku daga cikin rukunai na itikafi almu'takafu fihi gurin da za a yi itikafin a cikinsa almakanu ladhi ya'takifu fihi almuslim wato gurin da musulmi zai zauna ya dukufa a cikinsa wanda za a ambace shi da kuma ya yi itikafi shine almu'takafu fihi wawal muslim shine masallaci dole ya zamanto itikafi in mutum zai yi shi ya yi shi a masallaci amma ya zauna a gidan shi ya ce kuma yana itikafi wannan zai dace yana halwa ko ya tafi shagon shi ya kille ya ce yana cikin itikafi bana yana halwa ko ya tafi wani rami ya shiga ya ce itikafi yake wannan halwa ake ce da ita ba za a ce da ita itikafi ba shi ne dole sai ya zama to masallaci ne fala ya sihu fi ghairihi itikafi baya inganta a cikin wani masallaci baya inganta amma in ya zama to adadin kwanakin da ya ɗauka bai wuce kwana uku ba kwana uku kwana biyar kuma ya fara sa ranar asabar babu laifi ya yi a kowane masallaci inda masallaci ne wanda ake hamsu salawatu babu laifi ya yi a cikinsa amma in ya zama to ya ɗauki adadin kwanakin da sun fita sati guda ko kuma kwanakin da lalle lalle juma'a sai ta riske shi a cikinsu to wannan dole ne ya tafi masallaci na juma'a ya yi kafin a ciki na'am الرابع الاستمرار على عمل مخصوص من العبادة وهو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى
الرابع ركني نكرشين هدوشين الاستمرار على عمل مخصوص وتوتي gaba akan aiki wanda yake keɓantacce akan wata ibada wanda take keɓantacciya ba kowace ibada ba ce a cikin itikafi ake yin ta kamar yadda muka faɗa a baya akwai ibadar da ba a so ka yi ta saboda almashahulu la yushaghal idan ya zamanto ka sa kanka wata ibada to kuma sai ka haƙura da wata ibada an gane da kyau min ibada ala amalin makhsusin akan wani aiki wanda yake keɓantacce min ibadati na ibada wa huwa salatu shine sallah mai itikafi ana so ya zamanto ya yawaita yin sallah ta nafila saboda sallah ta nafila tana ɗaya daga cikin abubuwan da za su sa bawa ya samu kusanci na kusa a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ga ɗaya daga cikin masu yi mai hidima rabi'a ce da shi salini qala as'alukum murafaqataka fil janna qala aw ghayra dhalik qala huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud mun karanta wannan hadisin cikin ulugul maram mun gane da kyau ya zama to mutum yana yawan sallah kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani ya karatun alqur'ani ga mai itikafi gashi yana cikin afdalul biqa mafifici na gurare na duniya gabaki daya ba gurin da yafi kowane guri daraja da kima kamar masallaci sannan kuma yana karanta afdalul kitabillahi cikin littattafai wanda Allah ta'ala ya saukar shi ne mafifici alkur'ani kenan wanda kowane harafi ɗaya idan ka karanta za ka samu lada goma man ƙara harfan min kitabin lahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun hadithin abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin sunan na al-imam at-tirmidhi mun gane da kyau wa zikirullahi ta'ala da kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala saboda alabi zikirillahi ta kuma innul qulub karatun alqur'ani yana ɗaya daga cikin zikirullahi ta'ala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zikiri ne daga cikin zikirai na Allah la ilaha illallah zikiri ne wanda bawa zai yi to da wannan azkar din zukatan shi zuciyar shi za ta zama to ta yi tafshi ta nutsu sannan kuma gangan jikin shi za su ƙara rizinawa wajen yi wa Allah ta'ala biyayya. Na'am.
Wa yuqrahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi thalathati mimma huwa ibadatu kal istighali bil ilmi wa kitabati al kathiri min al qur'ani wa an yaqula Na'am. Wa yuqrahu lahu an karahanta ga mai itikafi an yaf'ala ghayra hadhihi thalatha ya aikata wata ibada watar waɗannan ibadodin guda uku mimma huwa ibaratun daga cikin abubuwan da su ma ibada ne kal istighali bil ilmi kaman ya shakartu da karatu ilimi wannan makaruhi ne bi itikafi da zo shi da fatul bari ya ce yana so cikin waɗannan kwanakin goma ya karance mujalladi biyu ko uku saboda ba shiga ba huta a nan ake kullum makaruhi ne wannan idan ya zo shi cikin masallaci iya abin da zai tafula da su shine karatun alkur'ani sallah zikiri amma ya ɗako fatul bari min bi dace ila nihayati ko kuma a wani littafin shi wanda ya mai tauri ya diba ko wata mu'allaka ce ce yana so ya haddace mu'allaka ta imru al qais kaga abu ya zama mai karfi bangaren ilimi ba kwanakin su bane li kulli makanin maqalu kowane guri akwai abin da ya dace da ka faɗa an gane da kyau to a lokacin da kake cikin itikafi al-ishghalu bil ilmi wannan ba naka bane mun gane da kyau ka shagaltu da ibada wanda kuma idan ka fita daga cikin waɗannan kwanakin guda goma idan ya zama to ka ɗauki kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan wanda su ne afdalu wato allayali idan ka fita daga cikinsu sai kuma zuwa shekara ta gaba to sauran kwanaki wajen 350 duka za ka ci gaba da ibadunka da sauransu abubuwan da yake ibada ne za ka ci gaba da su mun gane da kyau wa kitabatil kathiri min alquran da kuma shagaltuwa da rubuta da yawa da rubutu mai yawa na alqur'ani wannan shi ma mutumin da yake cikin itikafi kada ya ce to tunda yanzu yana cikin kwanakin itikafi a gida da ma yana sun hana shi wali yana rubuta qur'ani ne dama a ce bari ya zo da takarrar shi da yambarin shi da alkalaminsa da rezan shi da kominsa ya ci gaba da rubutun shi a kullum sai ya dinga rubuta isimfi biyu lokacin itikafi ba lokacin rubutu ba ne lokacin ibada ce wanda take ba ta rubutu ba ta karatun alkur'ani na'am
wa an yakuna imama ratiban wa an yarqa ala sabahin aw manaratin wa an yu'azziya aw yuhanniha shi kenan wa an yakuna imaman ratiban sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka karhanta ga mai itikafi ya kasance limami ne na khamsus salawat amma wannan magana ce mai rauni ko da a malikiya shi ma malam ɗin bai tafi akan wannan ra'ayin yake ba mun gane da kyau magana ce mai rauni ya shigo da ita shi yasa zamu ga sharhi ya ce da ya ce wa min al-makruhi ayban ala qawlin da'ifin wato akan magana mai rauni magana ce mai rauni ba ingantacciya ba ce saboda rauninta ma'aiki ya sha yin itikafi a cikin watan ramadan kuma ba a rawaito ko da sau ɗaya ba ya jagorantar da wani ya ci gaba da yi wa mutane limanci da haka yin shi itikafi tare da cewa shine limami na musulmai ga baki da yana nuni akan halaccin limami ya zamanto shi yana itikafi yana cikin itikafi kuma ya zamanto shine limamin masallacin shi babu laifi wannan kun gane da kyau wa an yarfa ala sadahin sannan kuma hakanan an karhanta ga mai itikafi an yarfa ala sadahin ya hau saman rufi na masallaci saboda yin kiran sallah au manaratin ko kuma ya hau saman asumiya saboda yin kiran sallah a wannan shi ma dai karhancinsa ba karhanci bane wanda yake mai tsanani da zaman to mai itikafi ya zama lada ne babu laifi a wancan lokaci ladan idan zai yi kiran sallah ba wai a ƙasa yake yi ba saboda a lokacin babu amsa kowa wannan ci gaban duka a wancan lokacin babu su in ladan zai yi kiran sallah ko ya hau sama a sumiya in ya zama to masallacin baya da asumiya sai a hau sama rufin masallacin ya fara kiran sallah shi na hagu na dama na gabas na yamma kowa ya ji mun gane da kyau na'am na'am wa an yu'azziya ko wa an yu'azziya aw yuhanni'a sannan kuma an karahanta ga mai itikafi an yu'azziya ya tafi ya yi wa wani ta'aziyya abokinsa ya rasu makaruhi ne ya fita daga cikin masallaci ya tafi wa wani ta'aziyya zai iya bata ma itikafinsa ko da shi wanda za a yi wa ta'aziyya din a cikin masallaci yake wannan makaruhi ne ya je mai ta'aziyya sai ya haƙura bayan ya gama wannan ibada tashi in suka wato mai ta'aziya ya muka ji da hakuri Allah ji kansa Allah ya gafarta musu ko kuma Allah ta'ala ya ba ku ladan rabuwa da shi da kuka yi da kuma sawa a rai da kuka yi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku lada Allah ta'ala ya sa hakan din shi ya fi alkhairi a gare ku da shi gaba ke da ya mai ta'aziya daga baya kenan an gane da kyau au yuhanni'a ko kuma ya taya wani murna ya ji labarin wani ya samu kabuli a Madina ya ji labarin wani ya samu kabuli zai ci gaba da karatu a saudiya ko a masar ko a niger ya tafiya mai barka da arziki wannan murna ya taya shi murna wannan shi ma makaruhi a lokacin da yake cikin itikafi ya ji labari labari ya yi sokun na shi cewa wane abokinka an fitar da rezulta ta guri kaza ta ƙasa kaza ta jami'a kaza amma ya samu gurbin karatu a wannan jami'a din kamar addu'a in ka fita kuma ka ce lallai na ji saƙonka amma lokacin ina cikin wata ibada ban samu na yi maka barka da arziki ba ina taya ka murna Allah ta'ala ya taya riko Allah ta'ala ya sa ta fayi karatu lafiya Allah ta'ala ya sa ya zama to karatun nan wanda zai amfane ka ne ya amfani ƴan uwanka musulmai da musulunci gaba ki da na'am an yi atikiba ghaira makfiyin sannan kuma makaruhi ne ga mutumin da zai shiga itikafi ya shiga itikafi da guzurin da ba zai ishe shi ba ya shiga itikafi da guzurin da ya san ba zai ishe shi ba inda ya zama to yana da kai kuɗi wanda zai siyi guzurin da zai yi mai kwana goma to makaruhi ne ya shiga da guzurin kwana biyar gane da kyau idan zai ci maka kullum ɗa guda guda to ya tafi da maka shi ɗa goma in zai ci shinkafa rabin kilo a kullum to ya tafi da shinkafa kilo biyar in zai sha oriba kullum ɗa ɗaiɗai kala ya tafi da ɗa biyar ya tafi da ɗa goma in ma yana so yawa mutane rowa kenan kuma Allah ya hore mai zai tafi da maka da goma shi kadai zai ci goma to ya tafi da kwali guda zai tafi da shinkafa kilo biyar shi kadai zai ci kilo biyar ya tafi da kilo goma zai sha ori ba kullum ɗaya ɗaya ya tafi da ɗaya ashirin shi ɗaya zoban shi ɗaya dan watakila Allah ta'ala zai haɗa shi da wani abokin zama wani abokin zaman kuma ya zama to mai karamin ƙarfi ne da ya tallaba mushi sai ya zama to ya tashi da riba ta itikafi da kuma lada na siyar da mai azumi wanda shi ba za a rubuta mai ladan tamkar ya azumi na'am ويستحب الاتكاف برمضان ويتأكر بالعشر الأخير منه ويستحب الاعتكاف برمضان أنا سن اعتكافي أتكون وتر رمضان وأنا مستحبيني saboda kwanakin da suka fi kowaɗansu kwanaki kima da daraja shine wata na Ramadan. Cikin watanni ga baki ɗaya ba wanda watan da yake da kwai gatan da watan Ramadan yake da. Idan ya zama to farkon dare na watan Ramadan, yau aka ce wata na Ramadan ya shigo, a wannan lokacin duk waɗansu masu tsaurin kai na aljannu an saka musu wato sarƙa an kulle su duk waɗansu masu tsaurin kai masu lalata na mutane su ma an ɗallafa su sannan kuma mai shela zai yi ya bagi la khairi a ƙabil wa ya bagi ya sharri a ƙasir walillahi ta da'u min nar wa zalika fi kulli lailatin min ramadan hadith Abu Hurairah wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi sannan kuma na farko din hadith Abu Hurairah ne wanda yana cikin Bukhari na cikin Muslim mun gane da kyau don haka a watan ramadan ana so mutum musulmi ya zamanto ya yi itikafi wannan mustahabi ne ba wajibi ba ne idan har akwai ibadar da ta fi muhimmanci a game da kai kai babu laifi ka yi ta ka ajiye itikafi a gefe kana karantarwa kana wa'azi kana waɗansu abubuwa wanda a ciki akwai fa'idantuwa da ake da kai ibadar ba ta ka bace ta kai kaɗai ta al'umma ce babu laifi ka fifita ta akan wannan itikafi an gane da kyau saboda akwai annaful qasir akwai annaful muta'addi to idan ya zama to ka hada wannan moriyar da ake ce taka ba kai kaɗai bane kake cin moriyar al'umma ce take cin moriyar shi kuma itikafi annaful qasir ne kai ne zaka ci moriyarsa kai kaɗai to ana fifita bukatar da kai za ka ci moriyarta da al'umma za su ci moriyarta akan bukatar da kai kadai ne za ka ci moriyarta shi yasa bangaren abin da ya shafi in gida na mutum ya fado kan titi ake fifita a kashe shi akan a ce an rufe titi saboda in aka kashe gidan nan wane ne ya cutu shi kadai ne ya cutu amma aka kashe titi ba mutane da yawa ne suka cutu yan unguwa sun cutu wanda ba yan unguwa ma sun cutu wanda za su zo su huci su ce kai wannan guri ya kamata a ce an fudda wannan titi a ce wallahi mutumin nan da ya zo an ce mishi ya hakuri ya ce ya ki baya hakura kan me dina mishi albarka kan me kaza wani ya ce amma Allah wadai shi dinin da muke ganin shi yana da sakin huska da sauransu a shi haka yake to amma inda zai bar titin nan ya huci wancan ya wuce wancan ya wuce ta dalilin wanda Allah subhanahu wataala zai musanya mai da abin da ya fi wannan ya alkhairi na'am ويتأكد بالعشر الأخير منه mustahabbancin itikafi yana karfafa a goma ta ƙarshe ta watan Ramadan a goma ta ƙarshe ta watan Ramadan ana so mutum ya zama to ya yi itikafi saboda ma'aiki wannan shine abin da ya tafi har ƙarshen rayuwarsa a farkon rayuwarsa akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda ma'aiki ya yi itikafi a goma ta farko ta watan Ramadan fa atahu Jibril fa akhbarahu fa qala innal ladhi tadrubu amamaka malaika jibril alaihi salatu wassalam ya zo ya ce mai abin da kake nema na lailatul qadri a gaban ki a gaban ka yake ba ba yi shi har yanzu ma yake alaihi salatu wassalam ya khuduba daren 11 yace duk wanda ya kasance ya yi itikafi tare da ni a goma ta farko ya yi itikafi a goma ta tsakiya aka ci gaba da yin itikafi har goma ta tsakiya ta kare hallo mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya zo mai yace innal ladhi taqulu amamaka abinda kake nema din da ya ba huce shi ba har yanzu kuma baka ci gabi ba a gaba yake mazala ya itikafi yace to duk wanda ya itikafi itikafi tare da ni a goma ta farko da ta tsakiya ya yi ta ƙarshe kenan kuma ya fara an fara kenan kuma aka haɗu da lailatul qadar a daren farko daren 21 ga watan ramadan ayyace alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala nuna musu darajar latul qadari a wannan shekara din don haka a ƙarshen rayuwarsa goma goma goma goma ta ƙarshe ta yi amma shekarar da ya goma ga Allah yi ta kafin kwana ashirin fata kafa ashirin fil amin ladhi qudiya minhu na'am فصل يبطل الاعتكاف بفعل الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكذب والقذف وبالجماع ومقدمته ومقدماته والقبلة ليلا أو نهارا على وجه الشهوة
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أتكين بياني دنغني دا أبوبوان دا سكي ربز اعتكافي نباوة يبطل الاعتكاف بفعل الكبائر itikafi yana lalacewa na mutum fi'ilul kaba'ir saboda ya aikata babban laifi saboda ya aikata alkaba'ir manya-manyan laifuffuka ma'ana bi fi'ili kabiratin min alkaba'ir itikafi yana bacewa saboda mai itikafi ya aikata wani laifi babba daga cikin manya-manyan laifuffuka kazina kamar yadda mai itikafi ya koce da tarwai ya yi zane da ita gane da kyau itikafinsa ya ruguje in ana tsaye da doka ta musulunci daga nan ma sai a kai shi gaba alkali in ya taba yin aure a jefe shi haliris in ba shi da aure a mai bulala ɗari a ce ya dawo kuma ya ci gaba da uzurin shi ce ko ya sake itikafin ko kuma ya haƙura da shi wa shurbi da khamr hakanan kuma mutumin da yake itikafin itikafinsa yana rugujewa ya ɓace saboda shan giya idan mutum yana cikin itikafi ya sha giya to saboda yanzu ya ma fita daga cikin hayyacinsa bai ma san yadda yake ba shi kenan sai a ɗauke shi a mai da shi gida kada rika cewa kama min a kama min masallaci a ɗora mai shi yanzu ba zai iya shiga masallacin ba ya mai kada wal kadhibi taw haka nan itikafi yana ɓacewa inda mutum ya shega ƙarya ayya wannan ba amma abin da ƙarfi ne ƙarya kashi biyu ce eh akwai muharrama akwai gairu muharrama akwai wanda aka halitta ta ko akwai ƙarya wanda ta halitta a daina musulunci ƙarya guda uku kamar yadda hadisin ummu kulsum bintu uquba wanda al-imamu muslim ya rawaito shi ta ce bin jima yake alaihi salatu wassalamu yana yin rangwame ba cikin komai daga cikin abubuwan da mutane suke faɗa na ƙarya kuma da abubuwa guda uku a farko hadithun rajuli zaune ta huwa hadithun marati zaunaha shi ne hirar mutum tsakankanin shi da iyalinsa babu laifi ya dinga ɓala ƙarya amma gala dinga yin da yawa ya dinga yin madaidaici a saboda a zan lokacin aka ce an buɗe a mutum kafa to zai yi abin da kuma ya wuce gona da iri babu laifi in ya zo shi ya zauna ta kama abinci ya ci shi kai abinci wallahi miyan nan ta ki tayi in taɓa bashin miya irin ta shi kuma wataƙila ji man da ya ɗan cika saboda soyayya ta ƙara danƙon zuciya sai bai taɓa bashin miya ne tana mai shi tana haɓa mai gida ai dan ma baka kusa da ni ne lokacin da na yi ta ce kai miyan nan ta yi duk botarkin da na shiga na je ni kaduna na je ni kaza na je ni kaza amma ban taɓa cin miya ba mai daɗi irin ta ci wannan kai Allah miki albarka Allah miki albarka kaga wannan da ya faɗa ya faɗa haka amma za ta ji ya ƙara son ta ta ƙara son shi amma ai ba gaskiya ya faɗa ba shi wata kila ko a ranar ya ci abincin da ya fi nata har zo tana mai jaje wallahi wancan mijinta ya siya mata firigo ya siya mata mashin dinki ya siya mata ya siya mata kaza ya ce ce haba wanci da a ce ni Allah ya horewa iri inda ya hore mini wancan ko wallahi ce da kullum abin da kike so shi zaki ce ba wai in siya miki wani ai talaka ne abin da zan siya miki abin da yake so zaki ci kuma kowane wata ba na ce miki ba kowane wata kowane ƙarshen wata uku ƙasar da kike so za mu tafi a jirgi ki je kiyawon duniya da Allah ce fasihu fil ardi to ke ma da gina cikin to wannan gidan da ce shi ko shi Allah ya hore a irin dukiyar wancan yau ko wallahi ko kudi goma ya yi musa mata to babu laifi ita ma haka nan mace babu laifi ta ɗan yi wa mijinta waɗansu ‘yan kwaskwarima da sauransu in ta ga ya fara cuta da sauransu ta ga ya fara canza mata lamari babu laifi ta dinga yin wata ƙarya-ƙarya da sauransu ita ma ce wallahi mai gida inda nake son ka ku ko ma'aikiyata da ma'aiki na ban nan su dukansu a hada soyayya da nake musu su duka biyu da taka kai ɗaya taka tafi yawa kama da bita ya haka nan saboda ta ga ya fara take-take watakila wata yake so ya ɗafo mata sai ta fara mishi haka nan haka kuma al'islahu bainan nas sasanta tsakankanin mutane shi ma babu laifi mutum ya zama to ya ɗan shigar da ƙarya ka ji labari an ce tsakankanin wane da wane an samu matsala kuma an san kuma kowa abokinka ne cikinsu ka tafi wajen wanan na farko ka ce kai wane wallahi yanzu muka rabu da wani yana ne yana nadama akan abin da muka yi wallahi shi ya ma kasa cin abinci na sa mun sa abinci ga wani kuma saboda kun samu matsala da shi za mu fara cin abinci na ga baya cin abinci na ce wani aka yi wani ya ce wallahi abin nan da ya faru da jiya kawai gaya mun gashi gashi gashi ya ma kaza amma ya ce wallahi ya yi nadama abin da ya maka bai kyauta ba kai kuma ba ku haɗu ba da shi ba ya ce to ai dama girman kan shi ne ni dama ni so nake mu zauna lafiya da shi to amma shi baya gane a kullum kaga yanzu in ka tashi kuma sai ka je wajen wancan ji ka ce wallahi yanzu yanzu nan muka ci abinci tare da wani yana cewa shi bai dauki ba abin komai yana nan ya ma ce in baka hakuri wallahi ko da kuɗi ayo shikenan ni tun da ya bani hakuri ya nuna cewa shi ne a ƙasa ni ma na hakura to kaga amma aika ya ƙarya ciki to saboda manuhar shine ka daidaita tsakankaninsu babu laifin cikinta sai kuma wajen abin da ya shafi alharu yaƙi abokin adawa na kafiri idan ya tare ka ce ya ne wani a musulman da suke kansa a haɗe ke ko ba a haɗe ba yake kai kuma ka san a cikin kuma gurup ma wajen biyar ce ka san gurup ce su wane daban sai wane ya ba da shawara sannan ake bi ta su wane daban ce ka ce haba yanzu ka gama kawai ko ni kin nan da kake gani na yaro a ciki ina ce kaza za to haka za ba wanda zai canza sai ya kun kai kuna ya ce ce kai kai kai kai kai in kuma dubu ashirin yanzu haka ni da na bari ma lokacin na ana rubuta suna ma ni wanda na sani dubu ashirin da ɗaya ko ba uku ne ina gani ya tsaya kuma yanzu ma akwai wani ya yi kira ya ce list ɗin shi akwai dubu goma a ciki ko goma ko ce ba ko dubu ɗaya amma da kai ka jefa tsoro a cikin zuciyar wannan arnar da ce kai wallahi musulmi a su haka ne tsintsiya ce madaurin kiɗa kai kuma ka san matsalar da kuce da ita ka san akwai baraka to babu laifi amma kar ka wuto ka gaya mai barakar kana gaya mai baraka ai ka ka ka kashe kan mun gane da kyau to ƙarya bai dace ba ga mai itikafi ya zama to mai ƙarya in za ka yi ƙarya sai ka diba a gani ya kamata kai wanda ta halitta ce ko wanda ba ta halitta ba ce wal ƙazafi da kuma ƙazafi shi ma itikafi yana bacewa inda mutum ya yi wa wani ƙazafi ƙazafi shi ne ka jefi mutum da abin da bai yi ba shi kenan ana zaune da kai a masallaci kana itikafi da yadda muke da gulma yanzu kawai wani yanzu yana zaune wallahi kai wani da nan na gan shi a sabuwar mota wallahi da ke lalatar da shi ɗan luwaɗin wadi ne yake kawai ba wata sana'ar da yake ba wani wannan bane kai kana ganin wannan shikawa za ta ga mishi wannan kuna hali sai mota shi kin banza shi kin wai wallahi dan luwadi ne kaga wannan kazafin da ka mishi magana ce mai girma ka jefi mutum da abin da bai yi ba kuma baya cikin masu yi so wannan yana lalata maka itikafi saboda so ake idan bawa ya zo shi masallaci yana itikafi zuciyar shi ta dinga wankuwa ba wai ta dinga tsatsa ba wa bil jima'i wa muqaddimatihi sannan kuma itikafi yana rugujewa ya bace saboda jima'i inda mutum ya kusanci iyalinsa to itikafin sa ya bace sai da kokanci gaba wa muqaddimatihi da kuma abubuwan da suke share wa jima'i fili kal qublati laylan aw naharan ala wajhi shawa tamkar tsotsa bizu da dare ko da rana akan fuska wanda take ta shahawa wannan yana ba ta itikafi amma ala wajihin ra'afa wa rahma babu laifi mun gane da kyau mutum diyarsa ba ta da lafiya shikenan da mahaifiyarta ta zo ta gaya mishi wance ba ta da lafiya shi kuma yana cikin itikafi ce to yanzu da yi ba a kata inganta da aka kata ya ganta ta koma dai ta rame idanta ya hulhwada babu laifi ya tsotse ta akan huska ta tausayi da jin kai babu laifi wannan idan ya kuma ita kafin sai na nan bai lalace ba hatta haka nan koda matar shi ce ba ta da lafiya a kawo ya mata bizu amma ala wajhin rahma wa shafaqa babu laifi نعم
وبالحيض وبالأكل والشرب نهارا وبالخروج من المسجد لغير معيشة أو لغير حاجة الإنسان shikenan wabil hayd hakanan kuma itikafi yana shiga bainal kausaini saboda mace ta shiga cikin jini na al'ada idan mace ta shiga cikin jini na al'ada itikafin ta baya bacewa yanzu bainal kausaini ne tana cikin jini na al'ada shikenan sai ta tattara ta koma gida in ta koma gida alhurmar itikafi tana tattare da ita duk abin da aka hana mai itikafi ya yi su ita ma ba za ta yi shi ba ba za ta je ta likita bai da marar lafiya ba ba za ta je ta wa wata barka ba ta aihu ba za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba abubuwan da aka hana mai itikafi tana gama jinin itikafi za ta dawo masallaci a tattare da ita akwai al'umma ta itikafi in can ta yi kwana biyu da ta je ta gida ta yi kwana hudu ko kwana biyar cikin jini na itikafi to yanzu in ta zo ta kwana biyun wancan kadai za ta lissa yau na uku ne mun gane da kyau na'am wa bil akli wa shurbi naharan haka nan kuma itikafi yana bacewa inda mutum ya ci abinci wa shurbi aw shurbi wawu din nan bi ma'ana auci mun gane da kyau saboda dama akwai gurin da wawu ne yake zuwa bi ma'ana au da kuma inda au take zuwa bi ma'anar wawu mun gane da kyau mun karanta wannan lokacin da muke magana akan abin da ya shafi cikin babul juma'a da muke magana akan abin da ya shafi aw daqal masjid wala idan tasalat as-sufuf aw daqal masjid aw din nan bi ma'ana wa daqal masjid kenan yawwala to nan shi kuma waw din ne bi ma'ana aw wa bil akli aw shurbi haka nan itikafi yana bacewa inda mutum ya ci abinci da rana shikenan aka kawo mai zogale ya daidaita ya dan yi kalme to itikafin sa ya baci a malikiya kenan amma kamar yadda muka faɗa zance mafi inganci itikafi ba wai sai da azumi yake inganta ba ko da ba azumi idan mutum yayi inda ya niyyar itikafi itikafi yayi da haka kenan mutumin da baya azumi ya halitta ya ci abinci da safe ya halitta ya ci da rana ya halitta ya ci da mareci wa bil akli wa shurbi naharan wa bil khuruji min al masjidi li ghairi ma'ishatin aw li ghairi hajati al insan hakanan kuma itikafi yana bacewa inda mutum ya fito daga cikin masallaci ba saboda abin da zai rayu da shi ba ba saboda abin da zai ci ba ya fito daga cikin masallaci ne ko ya ce ya ɗaukon bibiyar motsa jikin shi ba ya tafi tera ya yi gudu ga wani yare na mutane ya ce ina za ka ce masallaci zan je na akwai can zan yi wanka a ce irin wanka kuma me kake ce baka san ba yana itikafi can irin itikafi kuma da kayan balo a jikin ce ya zuwa ne ne na dan motsa jiki a kusan sati guda ba ka ba a ce to ka wuce gida daga nan kuma aule ghairi hajatul insan ko kuma saboda wani bukata ta bil adama inda mutum ya fita daga cikin masallaci ba saboda bukata ta bil adama ba inda ya fita kawai ya kun biyu kawai ya ji bai ga wani abokin shi ya ce bari ya tafi ya kai musu ziyara su je su dora fada su sha shayi in suka sha shayi daga can ma ya turo a ɗauki kayan shi a koma mai da shi gida sai a kwade da shi a gida wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk